أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاتي لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر والبادئ بنظرة تافي لنا بزفر الباب الأول babi na ɗaya wa fihi salasatu fusulin shi wannan babin yana da fasalai guda uku al-fasl al-awwal fasali na farko wa huwa al-awwal shine na farko min fusul kitabi daga fasalan wannan littafi na kashifin ilbas wannan littafi mai albarka da shehu radiyallahu ta'ala anhu yayi addu'a Allah ya sa albarka a ciki albarkar ta gane duk inda yake da duk inda ake karanta shi domin ma Allah ya gane musu albarkar suke cikinsa kuma saƙon da yake cikinsa Allah ya isar da zuciyar mu duk gaba ɗaya. Fi haƙiƙatin tasawufi shi wannan fasali na farko yana magana a bisa haƙiƙar sufanci wa asalin talqini da asalin lakana wa mutum wani wuliki idan yana so ya amfanu da wannan wuliki ko mutum zai ɗaukan kowane wuliki ya karanta amma in dai wanda yake so zuciyarsa ta amfanu ne har ya kai shi zuwa ga sanin Allah da wannan sai an yi masa talkini sai an lakana masa saboda kamar yadda za mu zo aya Qur'ani ta zo da wannan tun daga farko farko Allah yana ta fata lake Adamu bin rabbihi kalimatin fataba alayhi sai da Adamu yayi talqinin kalma daga Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya tuba ga Adamu alayhi salatu wassalam amma Iblis da ya rakkaba ya auhawar da tubansa da kansa sai ba a karbi nasa ba amma Adamu bai da aka yi mata talqini to tun daga nan kuma Allah ya lazamta wa annabi da sahabbansa albamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha Allah ya ba wa annabi da sahabbansa lazimin kalmar tsoron Allah shi ne la ilaha illallah la in sai suka zama su ahalinta ne su yan la ilaha yan la ilaha illallah to haka sai amfani ya samu to duk shehu zai kawo mana kabilan wannan gabaki daya fa aqulu shehu dara radiyallahu anhu yake cewa ina cewa wajillahi tawfiqu dacewa ta da Allah ne wa huwal hadi Allah shine mai shiryawa bi mannihi da falalansa ila sawa'i tariqi zuwa hanya madaidaiciya at-tasawwufu abinda ake cewa sufanci lahu hajjun yana da iyakansa ma'ana yana da nufinsa me yake nufi kuma ina zai kai mutum wa mawdu'un yana da abin da ake magana dan shi din abin da ake yin tasawu aka ajiye tasawufin dan shi shine mawdu'i wa wafi'un akwai kuma wanda ya ajiye shi da wanda ya ajiye ilimin tasawuf din wa ismun sannan da suna sunansa tasawuf din da suna wasin dadin da cewa shi abubuwan da ake amfani da shi a cikin tasawufin daga ina ake ebo su wa hukumun sannan ne hukuncinsa a cikin shari'a wa masa'idu sannan karatuttukansa abubuwan da ake amfani da su na daga maganganu a ciki dole shi ma sai an san su wa fasilatun sannan ne falalansa wa nisbatun me matsayinsa danganansa da shauran ilimai da matsayinsa danganansa da shauran ilimai wa samaratun to me zai ba wa mutum ne ƴaƴan itatuwa da za a ci idan mutum ya yi sufanci don duk wannan zai zo a ciki sai ƴar tarjama kaɗan kafin wannan duk gaba ɗaya abin yana nan cikin hadisin nan na sayyidina jibril alaihi salatu wassalam ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene musulunci menene imani menene ihsani to Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayanin musulunci la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai sallah biyar sai azumin zakka sai azumin ramadana sai haji ga wanda ya sami ko wannan shine musulunci karatukan da za su koya ma wannan shi ake cewa ilimin fikihu da malamai na fikihu da masu mazhabobi su imam mali su imam shafi su abu hanifa su ahmad bin hanbal to wannan kenan da kuma sai imani imani mazalla ya ce kai imani da Allah da mala'ikunsa da annabawansa da lissafansa da ranar lahira da kaddaran Allah alherinsa da waninsa wannan shine imani to shi ma akwai littattafai da karantarwa ilimin da san kai wannan shi ake so ilmu tauhid sai abubuwan da malamai suka faɗa na kare wannan ana cewa ilmul kalam to kuma akwai manya-manyan malamai shi ma ta wannan fanni kamar ash'ari su ma turidi da sauran malamai na ciki da littafansu to sai na uku me ihsani kyautaye mazalla ya ce kyautaye ka bauta wa Allah kaman kana ganinsa idan kai ba ka ganinsa to shi yana ganinka wannan shine muraqaba da kai kiyaye Allah cikin komai ga Allah yana kallon ka cikin komai hatta kai ka ga mushahada ganin Allah din kuma cikin komai akwai na malaman zahiri gani da burhani da dalilai akwai na malaman hakika gani da yayi hijabi Allah ya samu a ciki ko wannan ko wannan shi kuma ilimin da zai sanar da kai wannan shi kuma shi ake cewa ilmu tasawuf ilimin sufanci ilimin sufanci to wani littafai da za su karantar da kai ilimin sufanci to shi kuma ba kaman ilmin tauhid ko ilmin fito daga littafai manya-manya an sa ba a'a shi kuma zikirai ne za su haska zuciyar ka iya ganewa shi kuma su ne ɗariƙoci shi kuma zikirai za su haska zuciyar ka iya gane wannan abu dama suna cewa layi sabu fil auraki wa layi zaru bil ahadaki ba a rubuta shi a takardu ba a ganin sa da ido duk wani abu da aka rubuta shi ake cewa sufanci ne to ishara ce ga sufanci ishara ce ga sufanci amma sufancin jikiranka da za ka dinga karanta da za ka dinga yi to shi zai ta haskaka zuciyanka ya ta haskaka zuciyanka ya ta haskaka zuciyanka haka fahimce shi shi practical ake yi sai a gane shi to shi ne shau yake cewa a tasawufu shi sufanci wato shi ne sai ka san waɗannan abubuwa guda goma wa halar sawi إمام الساوي محاشية الساوي أجلالين yake cewa yan bagi da kulli shari'in fi fanni ya kamata ga duk wanda ya shiga cikin wani fanni wani sana'a ko wani aiki ko wani abu da ya shiga ciki an ya arifa ya san mabadiyahul asharata ya san asalin wannan abun guda goma shi kai guda goma na wannan abun da aka kafa wannan abun a kansa ya san wato shikashikan wannan abu guda goma da aka kafa wannan abu a kansa wa kan nazama ha ba abuhum ba'arun su ya wake ta kuma su ne muka kawo ta din nan haddun mawdu'un wadi'un ilmun istimdadun hukumun hukumun masailun fadilatun nisbatun samaratu su goma kenan wani mawaƙin da cewa الحد والموضوع ثم الواقع والاسم في استمداد حكم الشارع تصور المسائل القبيلة ونسبة فائدة جليلة حق على طالب علم أن يهد بفهم ذي الأشرة ميزها يهد يعلمها قبل الشروع في الطلب لكي يكون مثيرا بما طلب الحد هي كنسة وبدنسة والموضوع سي أكن أدل أجي مغنى ثم الواقع سنوان دي أجي والاسم سنان أبو iskin daji ta ina abin yake ebo madadinsa hukum shari ne hukuncin shari'a ciki tasawurul masa'ili ne fassarorin ya maganganun da ake a ciki fadila falalansa sai nisba wato danganansa da ilimin da shari'a sai fa'ida fa'idan me zai baka in kayi aljalila madaukakiya haka ala talibi ilimin ya wata baka mai neman ilimi an yi fit ya kewaye bi fahami bil asharat da fahimta wa'annan abubuwa guda goma mai zuwa yuni wato ya gane su dangana gane wa'annan yara ke gare shi ya alamuha ya san su qabla shuru'i fi talab tun gabanin ya fara neman wannan fanni ya kai ya kuna musiran bima talab dan ya zamanto mai ido kuma mai ganewa cikin abin da yake nema to wa amma da yanzu ilimin sufanci to shi za mu gane wa'annan abubuwa a ciki don mu san me shi kuma me muke nema wa amma hadduhu amma iyakansa ko nufinsa abin da ake nufi da shi haka ma qala zarruq radiyallahu anhu kamar yadda imam zarruq shehu zarruq ya faɗa Allah ya kare ta a gare shi hadduhu da tasawuf yace an iyakance tasawuf wa rusima aka rubuta wa kusira aka fassara juhin da fuskoki kowanne malami ya kawo irin abin da Allah ya fahimtar da shi na shi ne tasawufu tablugu da maganganu suka kai na hawa alfaini sun yi wajen dubu biyu kowa ya ce kaza ne kowa ya ce kaza ne ku dama malaysia ta kasaratul asma'i ta dillu ala sharafil musamma yawan sunaye tana nuna darajar mai suna ko yawan bayanai bayanai akan abu kuma duk malamai suke yi kuma bayani mai kyau to yana nuna daraja abu amma dan abu ne kurare ai magana ɗaya ma kawai sai ka gama da shi amma ga shi wannan an fassara shi da da fassara fassara fassara har dubu biyu yaji imamu zarruku tarji'u kulluha fassarorin nan da ake wa tasawufu wanda ta kai dubu biyu din nan kowace ta tana komawa ila sidiki tawajjuhi zuwa gaskiyar nufi zuwa Allah ilallah shi ne ma'anar tasawufu gaskiyar nufin kasar zuwa ga Allah kai Allah ka nufa cikin komanka kuma Allah kake nema a cikin komanka ba yadda wani ba ba tsoron wani ba ba neman abun wani ba hatta ubangiji din tabaraka wa ta'ala baka bauta masa ba baka nije shi ba dan ya baka aljannarsa su a wajen masu tasawufin din dan ya baka aljannarsa wannan baiwa ce ka zama wato da alaka kake bauta Allah kenan da zai ce ya shafe ta shi kenan ka daina kuma ba ka nije shi kana bin sa dan ya kiyaye kautarsa ba ita shari'a ta yarda da wannan amma wannan wajen gyaran zuciya ne ta shari'a din ma tana faɗa ma an goma umaru lillahi ya abdullah mukhlisina lahu dinan to nan wajen ikhlasi ne yaran yan ikhlasi to ba dan wai tsoron wutar ba ma kai dan zatin Allah Allah ya isa a bauta masa ko da wuta ko da aljanna ko ba wuta ko ba aljanna kai dan zatin Allah za ka yawa kaga ba kowanne musulmi ne ya kai wannan waje ba na wannan yakini to sidikin tawajjuhi gaskiyan nufi fuskanta ila Allah zuwa Allah ta'ala wa inna ma huwa wujuhu to wannan duk abubuwa da aka fassara ko wannan fuska ɗaya ce daga cikin fuskokin sufanci wannan kuma fuska ɗaya ce daga cikin ita ce da asali wallahi alam Allah shine masani wa fi iqazul imami ya zo a cikin littafin iqazul imami sharhin hikam ibn adaillah alal junayd shugaban su bayan ma gabaki daya shi ake cewa junayd shehu tijani kuwa cikamakon su ne cikamakon hatimul auliya ne radiyallahu anhu da imamul junayd yake cewa ma'anar tasawufu huwa an yumita kalhaku shine Allah ya rasar da kai jin kanka wa yuyika bihi ya raya ka da shi yumita yumita kalhaku an ka Allah ya rasar da kai jin kanka Allah ya raya ka da shi kai abin da kake dan zatin Allah ba dan ni ba ko dan mu wannan shine yan zamani suke cewa ananiya kan kai wannan san kan naka benefit din da kake na san kan nan naka to a ran ba kai kan naka ma da ina wani san kai kai don zatin Allah kai yanzu san Allah san abin da Allah yake so shine shine naka to wannan imamu Junaidi ya faɗa kai ga wannan ma ya fita wa qala aidan imamu Junaidi ya ƙara faɗa ma'anar tasawufu an ta kuna min Allah ka zama daga Allah bila alaƙacin ba wani alaƙa da haɗa kai daga Allah zuwa ga Allah cikin Allah me kake nema Allah ya Allah me kake wannan shine ƙarshe kai duk Allah kake dan zatin Allah kusan dai duk maganganun da muka faɗa ne in ka duba duk maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa da komai dai zaka ga haka ne Allah Allah wato kai ka samu fassarar la haula wala quwwata illa billah to ka kai haka wakila ila ku aka ce ma'anar tasawufu addukulu ka shiga fi kullu kullikin saniyin cikin dukkanin ɗabi'u masu kyau na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal khuruju ka fita min kulli kullikin daga dukkan ɗabi'u da niyyan kaskantattu ma'ana sufanci duk ɗabi'ar da za ka yi mai kyau wanda za a ce majalla duk abin da za ka yi ka ba abu mara kyau wanda za a ce tur ko alash Allah wa dai da wannan shi nan kai sufi ne kuma alhamdulillah alhaku ma shaidar biya a da'u gaskiya abin da ko makiya suka yi shaida ko ko makiya sun yi shaida in dai mutum sufanci yake bi da gaske za a ga mutumin kirki ne yana da dukkan ɗabi'u na kirki na annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine ma'anar tasawuf dama da an gama mutum wato ya yi rashin kunya ko ya wani abu a cikin wannan masu fi gani akwai wata kissa mai ɗan daɗi a nan wajen wani mutum yana neman ofa takarda da zai fita ƙasar laraba da ita to kuma a wannan lokaci a nan ƙasarmu sai wani mutum ne ake zuwa a samu wannan ofa ta ƙasar larabawa a wajensa da shi kuma mutumin nan za a durƙusawa shi a nasa ra'ayi in an durƙusa an yi wa mutum bauta kenan to wannan yaro yana ta neman wannan ofa sai wani abokin sai ce to ni na fa inda ake samu ofa amma ku ɗan ɗariƙa ne sufaye ne ku kuna da tsugunawa tsugunawa ɗin nan to can ku inda ake samu ofa nan ka tsuguna haɗari ya samu sai ce in dai ɗan tsuguna ne ba zan tsuguna ba mu je nema to shi kenan sai suka tafi nema to ya saba in ya ga dattijo da furfura da kaje da gemu to mu faɗi mu girmama shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai girmama furfura sai mutumin kirki ba wanda zai wulakanta mai furfura sai wulakantacce to yake nan wannan yaro ya je neman ofa din aka shiga waje ya ga dattijo da furfura a fuska kuma da saye shi kenan bai san lokacin da ya tsuguna ba shi kenan shi wannan tsoho sai ya dariya ya ce ala sun fi aka kawo min yau sai ya dariya ya ce ala sun fi aka kawo min yau shi kenan ofa da yaro bai samu ba kenan to ka gani alhamdulillah kaga wai ladabi da yake kawo aljanna ladabi da yake kawo alheri shi ko yau ladabi ya cuce shi to ba ladabin ya cuce shi ya tsaya da ladabin da ladabin sa to wannan shine shine ladabi wato mutum ya fita daga dukkan ɗabi'u marasa kyau wato ya shiga cikin ɗabi'u masu kyau. Wakila, kila aka ce ma'anar sufanci a halakun karimatu ɗabi'u ne masu girma zaharar ta bayyana fi zamanin karimin a wani zamani ne girma ma'a ƙaumin kiramin tare da waɗansu mutane masu girma. Kamar yanzu wannan zamani namu ana ta tuken zamani ya lalace. amma a ga waɗansu mutane ga su su ka suna nan kan alheri suna ɗabi'u masu girma kamar yanzu mu haka da abubuwa biyu sun lalace tarbiyya sun lalace ana ta faɗe-faɗe samari suna ta hayaniya suna ta a ga waɗansu samari su gaban da imaninsu da sallolinsu da zikiransu da neman kuɗinsu ba sa kuma a gaba ba kowa ya je abinsa to wannan shi ma malamai suke shi ne ma'anar sufanci shi ne ma'anar sunansa alhamdulillah kuwa wannan a takilin na amerika ya biya imamu hassan shugaban mu na sufanci yake cewa duk black american da suka musulunta a hannunka in da sun zama mana tarwazin haɗari yanzu kuma sai sai sun zama mutanen kirki su suka zo ba suka kafa american african institute a nan wajen imamu hassan a kaula kaga wannan ma'anar sufanci kenan shi na daga cikin ma'anonin sufanci wakila ila aka ce Allah tamlika shay'an ma'ana sufanci karka mallaki komai wala ya mulku ka shay'un kai ma ka komai ya mallake ka to wannan lallai yanzu aka dan soma soso wani dan waje karka mallaki komai ka komai ya mallake ka kaga ma'ana hatta riga ka baka mallake ka ba za ka ga sufaye ba su mallaki komai ba ba su wani abu ya mallake su ba komai daraja abu za su iya ɗauka su bayan dan Allah kawai da shugaban sufayen manzo Allah sallallahu alaihi komai daraja abu annabi zai zai wafi da shi komai daraja abu da wannan abin ya mallake su da ba su iya bayar da shi ba kuma ko da ta ko da mata ko da menene in yanayin ya raba su da Allah ya bar wannan abu balle kuma wani kayan duniya kayan abubuwan hawa wannan suka ce kila wannan shi ne sufanci wakila kila sufanci istirsalun nafsi ma Allah ka saki ranka tare da Allah kai la haula wala quwwata illa billah kai ba ka da wani tsimi ba ka da wata dabara yanda Allah ya amma to wannan haka ne kuma an ana cewa bukatun da su bai kenan shi bai so bai ki idza kanat al aqdar shehum yana madaka idza kanat al aqdar min malik al mulki fa siyani indi ma yasru wa ma yaki inda abu daga Allah ne ni da na ne sa ni dariya da ya sa ni kuka ni duk ne a wajena jamala ce da jalala kowace ta zo shi kenan ta zo kamala to wannan lallai mukamin su bayan kenan ko to saboda daga Allah yake shi ko Allah huwa abhaka wa abka huwa allazi amata wa ahya to kana ganin Allah zai ma wani abu mara kyau kuma ashiru na da yake so ya kauna law ya arifu al-insanu man rahmanu al-kashru wa dhahika insanu da da adam ya san waye ubangiji arhaman shari ma sai karba yana dariya ya san Allah wani alheri ya kawo yanzu in za a cire ma wata tuka ake amma shi ya ta shari ne an kuma aka duba cutar da za a cire kuma ya zama alkhairi in ana so ka rabu da cutar shawara ko ka cuta ai sai an baka ɗaci maɗaci ko ka ga can maɗacin bala'i ne a kuma amfanin da maɗacin zai yi ba alheri in ana so yaro shi ɗan ya tashi daga kansa ya karatu sai ga malami ya ɗan gudana yana dukansa ko dukan sharri ne a kuma abin da zai jawo alheri ne to in ka san to ka kiyasta haka duk abin da kaga Allah ya ma ko ba daɗi kai a wajenka to ce ne shi ke nan yanzu Allah ya bani magani daɗi ke daɗi kenan zai zo to wai wannan to wannan haka annabi Ibrahim dama shugaban su fayan gaba ɗaya ma haka annabi Ibrahim yake kai an taure shi an jefa an tora shi kan majajjawa za a jefa a wuta Jibril ya zo ya gwada yace alaka hajati ibrahim kana da wata bukata kala amma ilayka fala wajen ka ba inda ita kala ila allah to wajen allah fa kai ku da ba da zubai ne allah allah to wajen allah fa kala ilmuhu bi hadi kulli an su'ali sanin halin da nake ciki ba yana ce ma komai ba wannan mukamin duka ba ne to amma kuma da annabi ibrahim ya suluki sai gashi yana rabbi hazbi hukuma wa azikini bi sali rabbi kaza rabbi kaza ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza to wannan kuma baka'i ne to wai kila ta samu kenan wato ka saki ranka tare da Allah alama yuridu amsa abinda Allah yake so kai ka gode Musa ala ba abuhu ba'arin malamai yace laysa tasawwuf lubsu sufi wal khalaqi bal tasawwuf husnul samti wal khuluqi laysa tasawwufa ba wai ana nufin sufanci da gusu sufi a dinga daura riga fata shine sufanci ba ba wai ɗaura rigar fata ko wala khalaqi ko a dinga sa tsohon tsumma ba wai shine zubanci ba ko a dinga sa tsohon tsumma ko a dinga ɗaura rigar fata ba shine zubanci ba bal tasawwufu bari dai sufanci rusul samti can kamewa a ganka kami a ganka cikakken mutum wal khulqi da ɗabi'u masu kyau wannan shine sufanci in dai kana da kame kai kana da ɗabi'u masu kyau ta zinare ma in shari'a ta yarda ta abin da zai shari'a da jibin shayin mu shekul ibrahim radiyallahu anhu to ai kai ado da abu to suna haka shine uban su kayan mako to haka abu kuma aka ba shehu mu shekul ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ba wanda ya kai sa to kuma duk wannan bai fitar da Allah ba wa qala ghayruhu wannan wannan malami yace la yatasawwu qalbus sawbi tarqahu wala buka'uka in gannal mugannuna ولا سياح ولا رقص ولا طرب ولا تغاشى كأن قصرت مجنونا بل التصوف أن تسكو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدين ليس التصوف باوي معنى سوفنشي لبس الصوبي ka dinga sa kaya tarka'uhu da aka yi mafaci an yi faci can da koren abu an yi faci can da ja an yi faci can da kayan ka ya zama uniform ba ka dinga sa uniform ba kuma a ce ga su ya zo a ba wannan ne sufanci ba wala buka uka ba wai kukan ka ba idan nan bugan nuna in ba su rera wasu waka na su rera kuma ka kama kuka wayannan duk taimakawa suke amma ba su ne muradi ba wala siyahun ko wani kururuwanka wala rakasun korawa wala ɗarafin koraurawa waje wala tugasha wala faɗuwanka ka suma ka an asirka majunna kamar hauka ya buge kamar fadiya ta buge ka duk ba wannan bane fadi tasawubu sufanci an da su ka tsarkaka ina kadarin ba gurɓacewa a gan ka tsarkakken mutum tsarkakken mutum wata tufa'ul haka ka bi gaskiya ka yi Allah wal qur'ana a ganka kana bin qur'ani wa dina kana mai addini to shi nan wannan sufi ne kai wa gairu zalika da wani wannan mimma yarci kulluhu da duk wannan fasalolin za su koma ila qauli sayyidi zarruki zuwa fadin shugaban mu sayyidi zarruk wa qala fi iqazil himami ya faɗa a cikin littafi iqazil himami sharhi kamu gina da'illahi fa'ada kalami bayan duk iyaka wannan magana da ta kaddama zikir qarabin minhu da ambatan wani gefe na daga maganar ya gabata na kila ya ciro wannan magana li kalamu sayyidi zarruki da maganar shi shugaba zarruk dinnan fi kauli imamina malikin cikin faɗin imamu maliku rahimahullah Allah ya kada imam malik imam malik yake cewa man tasawwafa wanda ya yi sufanci ولم يتفقه بفقيه بسن الدين با فقد تزندق يا ابن دي kanci wannan ومن تفقه wanda kuma fikihun kawai ya tsaya ولم يتصور bai su kanci ba faqad tamasaka shi ma ya tafi kanci wannan ومن جمع بينهما wanda ya tara biyu gashi sufi gashi malami ya tara wannan guda biyu to faqad ta haka kawai shine muhakkiki shine malami wanda zaka je karba abu wajensa to kuma kaga wannan magana wato tana idan dai mutum gaskiya yake nema kuma yake son abu wannan magana haka shigar da shi jibitin zamanin imam malik imam malik an haife shi hijira tana shekara casa'in ta annabi sallallahu alaihi wasallam a karni na farko ma kenan amma ji imam malik yana magana sufanci amma kuma sai ka ji wanda bai san kan abun ba kuma bai zo ya tambayi masoyan abun ba wajen makiyaya je ga ya ce ai ai ba san ma su banci ba a cikin musulunci turaji imam malik ma yana magana sa kuma yanzu su banci yana da littafi na na wato yana da littafi mai shekara dubu wanda an an yi shi da shekara dubu shi shi littafi to ka gani ba wai abu ne na kwanan nan ko na jijiya ko na wannan ba kuma hakimu turmuzi mai hadisin inna kaga karni na biyu kenan hakimu turmuzi yayi magana kan subanci ba ma wai magana kan subanci ba har yayi littafi sunan littafin bayani akan katmul auliya ita kamar kon waliye hakimu turmuzi ne wannan sahihi na turmuzi din nan to wanda ba da sani sai a ta gaya ma ai subanci ba addini ne ba addini bai san su ba to waɗanda suka ɗauko shari'a da littafansu ake aiki ma sunnar su ne sunnan ma to ka yadda suke magana su banci suke magana walita kuma tun daga nan duk malamin da ya ce shi malami ne tsantsa kawai ba shi da fassara shi sufi ne kuma malai ba ka karɓar abinsa su ka ya ce ni malami ne na zahiri ga malamai na gama kuma ni sufi ne ga malamai na ga shehunnai na duk da baki ɗaya to wannan kenan sai imamu zabu ya kawo magana nan ta imam malik tuban cewa imam mali ya faɗi suranci a yayi ko ya yi safan abu ne da ɗaya ko amu na annabi ma ya ishe mu ko to amma wai dai a jide ko kaga wanda ya ji yake zaton ko mutanen kwanan nan ne ko suka shiga da abin ba haka bane to wa nasuhu fasara wannan magana kulsu shehu ibrahim radiyallahu yake tafe nace tazandukul awwalu zindiqancin na farko ya annahu qailun aljabara domin shi tun da mazubi ne kawai zai tafi a kan jabari kawai ba wanda ya ba wanda a sai Allah kawai to kuma kaga hikimar shari'a ai da za a yi da hikimar shari'a shi komai zai zama maɗaya kenan a dunkule ko yan a dunkule za ga wannan aya da yan a dunkule ga shari'a ga hikimar bari ya ta aiki ya tafi aljanna to san zai da a dunkule din sa can ko aljanna ko bacci kai kai shekara miliyoyi ba komai yi ka yake ka dunkula ka ta amma nan ya za a yi da hukunci almujiza wanda ya zai jawo da na fili hikimati kore wannan hikima din nan ta Allah ta shari'a din nan wanda ya kashe a kashe shi wanda ya mai kyau ya samu mai kyau wanda bai mai kyau ba ya samu mara kyau wanda hakami da wannan hukunce hukunce wa tafassaka sani fasikancin na biyu kuma lukuzu ya amali shi kuma aikinsa ya wofanta min sidiki tawaji ba shi da gaskiyar nufi ba ni ba Allah cikin lamarinsa shi kowa ya ne wane ne wane ne bai yi ba wane ne ya mun wane ne bai yi ba halaka shi ba zancen Allah shi zahiri kawai to irin su ne kuma an suka yi nisa an suka yi nisa ba yake yarke ba Allah din ma ne ta ce take komai eh zaga wannan shi kuma fasiki ne duk gaba gida alhajizi abinda zai tsare shi amma asiyatin lahi daga saba Allah wa anil ikilasi abinda zai kai shi je ikilasi al-mushtaradi wanda yake aka sharɗanta fil amali cikin aiki kuma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu dina ba akun ta kai bauta Allah bauta ka shi ta da ikilasi ita ake nufi kaga ai duk rashin sufancin ne ya kawo kullum su malaman da suke da hasken sufanci ne ma suke su nuna mana cewa Allah yana tare da mu duk inda muke kan ba ku jin tsoronsa ko to wa'inda kuma su ba su subancin kullum ne ma suke su gaya mutane a yana can wani kololo wani wajen gini a zaune to yanzu mu kenan da ake gaya mana Allah yana tare da mu ba ku ji tsoronsa ba ina kuma aka ce zai tare da mu haka kuma duk barna ya samu ko wai muna jin ma yana kallon mu yana tare da mu din ma ba mu daina aikin asha ba to bare kuma aka ce ai yana can wani waje kuma ya ga kuma yanzu sai mutum ya ji kai abin da ya ba wani dan tsoro tsoro ma yake nan kuma ya saba Allah to wannan shi ake nufi wa ta haƙaƙa salisu haƙiƙan na uku likiyami bil haƙiƙa dan tsayawarsa da haƙiƙan lamari fi aini tamassuki cikin ainihin rukunsa bil haƙi da gaskiya shi yanzu dan baƙa'i ne a zuciyarsa ba me yi sai Allah a zahiri kuma hikimomi asbabai ga sababai nan ga sababai nan duk a hikimomi fa ayi zalika ka san wannan idh la wujuda la illa bi adam da abinda imam mali yake nufi a cikin wannan magana sai wannan amma la kamala kamar da ba cika lahu illa bi ba zai cika ba sai da hada wayannan fa fahim ka fahimta summa qala sannan yace wa amma mawdu'uhu amma abin da sufanci yake magana a kansa fa huwa zatul aliyati shine zatin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da kai Allah ya kusantar da Allah gare ka ka so Allah Allah shi ma ya so ka hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ku so yadda mutane zuwa ga Allah ku so yadda Allah ga mutane aka ce ah me ya fassara wannan hadisi kenan malamai malamai suka ce ku dinga gaya wa mutane rahama Allah sai shi ma wani yana nan duniya firgice da Allah ma duk abin duk ya dau Allah ma wani abin tsoro eh wani musulmin haka ne ni ya dau Allah ma wani abin tsoro duka zai masa kuma kona shi ne da ya mutu kuma ga mala'iku ki turma turma da kula a ke da waye da waye har wannan yayi yayi da su'ab Allah yana gaya masa ma yaf'alu Allahu bi azabi ko in shakartum wa amantum wani wace kuwa Allah zai ci da muku azaba in kuka gode masa kuka imani eh ya gani ko to amma an ga gaya ma rahama Allah a'a malam ba haka abin yake ba Allah jin kai ya nufi da mu Allah baka ji sunansa alwadudu mai soyayya ta cikin zuci ba wai yana son mu can cikin zuci alwadudu baka ji sunansa hannanu ba mai begen mu baka ji sunansa muminu ba wanda duk mai tsoro ma ya kubuta ya huta ma ba wani abin tsoro wajen shi ne baka ji sunansa assalamu ba tsantsan aminci peace baka ji sunansa kenan to kai da Allah sunansa assalamu peace aminci sai da Allah sunansa almuminu wai ka ku fita kar ka ji tsoron kawai ba wani abu to kai in ka ka samu hakihi kawai wanda ba su wanci ai da sai kudin da nema Allah cikin azaba duk da baki da sai ga mutum yana tsoron ma wani da an yi magana lahira ma sai tashi ya gudu sai ya da za a faɗi wani gidan bala'i da ina lahira lahira inda annabi Muhammad yana nan sallallahu alaihi wasallam ga shauran annabawa ga mala'ikun masu jibrilu ca'awa din nan duk suna nan ga duk waliyai suna nan ga shahidai ga salihai ga duk bayan Allah suna nan wannan wajen tsoro ne ba wajen tsoro bane to kuma haka kabarin ma VIP ne in ma robatun min riyadu janna wa furatun min furatun nayi ko ranar aljanna sai ko ramu to VIP ne yanzu za ka tafi wani ƙarya sai an ajiye ka a VIP ana nan har sai ka ɗan fanta ma a nan ma kai dai ka ji Allah ka yi aiki mai kyau ka yi zufanci ka yi ikilasi dan Allah don zafin Allah kuma ka ba wa Allah lamarin ka kai wa Allah kyakkyawar zato kuma ka san ba aikin ka ne zai jawo ma duk wannan alheri ba dacewa Allah Allah ya dafar da mu wannan duk yana daga cikin wato abubuwan tasawuf to magana ne akan zafin Allah tabaraka wa ta'ala annahu domin shi ilimin yabhasu yana nema an haga zatin Allah sanin Allah bi itibari da nufin ma'arifati ha sanin Allah tabaraka wa ta'ala imma bil qur'ani imma sanin Allah dalili na malaman zahiri kenan waye ya sama Allah ai saman ba ita sai kanta ba ko to ai kasan akwai wanda ya yi ta waye ya kasa ai dai kasan ba ita kera kanta to akwai wanda ya kera ta ma'ana Allah kenan kuma ga rana ga kaza kaza kaza wannan to sanin Allah bil qur'ani kenan kuma yanzu to saman rufe shi sai ko ko kusa sani cin fada sai ko kaya ko ka to duk haka za a yi ta ce an tattaro hankalinka da zai burhani sai ka zama ya yi magana kamar arifi to amma wannan duk da dalilai ne to duka baki da to malamai duk sai ana san ajiyar sa alwujud wal kidan waye da duk da sani da burhani to wani ma kafin kamar wannan abin ma sai da duk sai kuma kora shi daji to to ma sanin Allah bil burhani da dalilai au bi shuhud wa bayan ko ko Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma hijabi kai ma'arifa kai tarbiya kuma kaga abun guruguru kuma a kace kuma a guruguru Allah ya kai mu wannan to shine an ta abu Allah ka annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yaraka wa Allah kaman kana ganin ka in ba ganin da shi yana ganin ka fal awwalu shi ne dalilai din nan li talibina na almajirai ne irin mu wasani na biyun kuma lilwasilina kuma na shehu ne wannan Allah ya ba mu albarka na sadattu ne wanda suka yi ma'arifa suka yi tarbiyya wakila ila aka ce haka ne amma mawdu'uhu akan abin da suganci yake magana annufusu zuciyoyi wal qulubu da zuciyoyi dai nafsu da qalbu da abu ne sai dai zuciya ta saka aikin banza sunanta nafsu wanda ta saka alheri sunanta qalbu hadi dai qalbu ne yawa wal arwahu da rayukanmu da kuma zuciyar da ta sa kama aiba ita kuma yanzu ba sunanta da sunanta ruhu ta zama ruhu da annan domin shi ilimin tsufanci ya hasu yana nema ne an tasfiyati ha cikin tsarkake ta wata habibi ha da kyautace ta da gyara ta Allah ya ce kada bila a man zakkaha wa kad kaba man zakkaha wanda ya tsarkake zuciya kai yaran ban amma wanda jasu ya binne zuciya tafa wannan ya ya tuwata ka tafi na amanta zake wanda ya yi taskiya sufanci ya yi taskiya wannan yaron banta kama an tambayi Allah so ya za a yi a gyara zuciya Allah kamar yadda muke wanke jiki da soso da sabula Allah ya ce zakara suna rabi ka salle ka zikiri ya ta sallah ya ta zikiri ka ta sallah shi ke yanzu yanzu sai ka zuciya ta ya haske kuma kai ta san alfati lima ugulika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude zuciyar gaba ki da buluban gulban wa ayunan kumbiyan wa gare zai bude zuciya kuma haske cika ta sallallahu alaihi wa sallam to wa huwa to tasiyar ya wata hadida wa huwa qaribun min al-awwal ai wannan ma na yayi kusa da na farkon ko wali anna domin abin da ya samu kace yayi kusa da na farko na farko neman zatin Allah yake wannan kuma gyara zuciyarsa abin da ya sa aka ce yayi na farkon wali anna domin ya zo man arafa nafsa wanda ya san kansa arafa rabbahu ya san ubangijinsa in duk wannan zubobi naka da jinka da ganinka da karfinka in ka san din na aro ne to me yawa mai aro inna Allah ya murku wa an tuwa illa ma na fi ila ahliya Allah yana horon kuma da amana wajen ne ta jinka me yawa da jin asali din Allah me yawa da asali ganinka me yawa da Allah karfinka me yawa da Allah komai ka samuwa kama me yawa da Allah ta domin shi Allah inji malaman zahiri da malaman sufaye ba shi Allah saman mene tabaraka wa ta'ala ta kuma ido bai ganin sa domin su fadi da tsananin bayana ya uya mu kuma ba mu a kuma ga ido yana ganin mu da kaga ai akwai magana ko ba shi kuma ga shi da shi kuma ba shi kaga ba shi din nan mai yawa da shi din nan mai yawa da shi ba shi ne yawa ba shi dukkan ka kawai dukkan ba ka yake kan wahala to dan haka man arafa nafsahu arafa rabbahu wa amma wafi'u amma wanda ya ajiye ilimin subanci din nan fa wannan nabi sallallahu alaihi wasallam shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa ya ajiye wannan alherin ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa fa wannan nabi sallallahu shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allamahu Allah allamahu Allah Allah ya sanar da masa shi bil wahayi wal ilhami da wahayi na shari'a da wahayi na ilhami domin ita zahirin shari'a su bankin yana nan cikinta domin shari'a in ka rubuta shari'a shar'u shar'u in ka rubuta shari'a shar'u ko juya ta ta ko an baki nan da da shi barko daura din nan sa gaban ta daushin din nan a je shi gaban sai ka ga arshu kuma in ka hau shari'a kana tattaka matakar shari'a sai ka kai ka arshin Allah sai ka kai ka hakika ma'arifa cikin shari'an zahirinsa shari'a ne baɗininsa kuma hakika ne shi ta tarbiyya ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wahayi na na da kuma ilhama ya tabbatar da wannan dama wahayi a luga a yaren larabci shine sanar a sanar da kai a baɓoye a yi kuskus da kai a sanar da kai wani a baɓoye ko ko wahayi ko rubutu ko littafi ko aike ko a kinsa maka ko a gaya ma wani lamari ko a yi ma wani duni ko a yi ma wata ishara ko a gaya ma wani sauti wannan duk sunan sa wahayi kila ko ko abin da ake cewa wahayi fahim ka fahimci wani abu a tafhimu fahimta ma dalalta bihi min kalal abin da ka fahimci da shi daga wani magana ko wani littafi ko wata wasiƙa ko wata ishara to duk wannan sunan sawayi da ga za ga malamai sun yi wani tafsir wahayul qalami wahayin alqalami wahayul qalami haka suna nufin wahayi to istilahan ko na shari'a kuwa wahayi sanarwar shari'a da Allah ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam to sai ita ma sanarwar shari'an wahayi hanya da yawa akwai aiko mala'ika mala'ika ya zo ko ya zo da sifarsa ta mala'ikan gaba ɗaya wanda annabin ma sai ya faɗi ya suma eh ko ya zo da sifarsa ko ko ya wata irin tsara ce zai zo da ita ba kawai na da tsara ce za ta zo ka fi filatin jarasi kamar ƙararrawa 'yan makaranta ana bugawa kalan kalan kalan kalan komai tsananin sanyi za a ga annabi yana zuba gumi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa ya yi shiga wani mutum shi mala'ika ya shiga dubiyatul kalbi ko ko ya shiga bainama na hana julusi inda rasulullah ittala alaina rajulun shadid ay ga manzo Allah fa innahu jibrilu ataakum yu'allimakum dina ko ya shiga wani mutum to wannan dai ai ko mala'ika ne ko kuwa yanzu duk bai zo da kararrawa ba kuma bai zo da suka kawo ya shiga wani mutum ba yanzu kuma a ruhinsa zai taho kuma ya zo ya busa a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce Jibril ya nafasa fi rauhi Jibril ya yi busa ya yi magana a cikin zuciya ta kaza kaza kaza ake nufi yanzu kuma busa zai zo ya yi amma kuma manzo Allah ya haddace me yake nufi sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan to ko kuma ilhama Allah ya kimsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaza za a yi wannan kenan ko kuma barci manzo Allah ya mafarki annabi ya mafarki da abu to ko kuma a kawo ma takarda ko ko takarda to wannan shine nau'in da aka rufe wannan nau'in mala'ika ya ɗauko shari'a ya zo ya kawo wannan tun daga tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam an rufe wannan mala'ika ya ɗauko shari'a shari'a ba wata magana ba shari'a ya ɗauko shari'a a yi kaza a bar kaza ko kaza shari'a wannan a rufe shi amma ya yi mala'ika ya busa a zuciyar mutum ya fahimci gaskiya ko ka rikice ka rasa amsa ta jarrabawa ga amsoshi nan da an ajiye gabanka zuciyar ka ma wani yakini ka ce ai kaza ne wannan wannan mala'ika ne wannan busa a cikin zuciyarka da kuma a cikin abu ko ko Allah ya ta kimsa wa tura hannayen su ta wannan kere kere kere wannan yana daga cikin ilhama fa alhamaha fujuraha wa taqwaha din nafsu ma zuciya Allah ya ne mata ilhami to da wannan ko ka gani a barci wannan duk malamai su tafi ko ba annabi ba wannan duk zai gani to ko kuma a saukan ma da wani rubutu wannan duk ya faru ga bayan Allah ko a gani a rubuta a jikin kabari ko a gani a rubuta a jikin bango ko a gani a rubuta a cikin haske to wannan kenan to yan an cewa ai kan mutum dole kuma gigi ce dama bare kuma in so yake rikita abin har ka ji sun ce su annaba ne wannan duk shirin ya kama tsara ka faɗi ilimi ba to duk shi ne mutum ya faɗa da faɗi da gida to Allah ya sauko da annabi fa nazala jibril alaihi salatu wassalam jibril ya sauka ga annabi awwalan farko bi shari'ati da shari'a to falan ma ta karrara yayin da shari'a ta karɓi kuma kowa ya karɓi kuma hasken imani ya haskaku kuma to da zana saniya ta ya sauka na biyu ga manzo Allah bil haqiqati kuma da haqiqa fa kassa biha amma shari'a ita kowa da kowa zai iya dauka kowa da kowa zai iya dauka kowa da kowa fa kassa ita ma din wa'in suka ga tana da musu amma fa kassa biha ba'azan ita ko haqiqa sai manzo Allah yake wa'ansu duna ba'azin banda wa'ansu wanda zai iya mazalla yana cewa ku ba da hikima ga masu iya ɗaukansa in ka hana wanda ya iya ɗaukan hikima hikima ka zalunce shi in ka ba wanda bai iya ɗauka ba ka zalunce ita hikima ɗin kuma ka zalunce ita hikima ɗin kuma da shi kenan wa awwal man takallama fi farko wanda ya magana a cikin sukanci wa azharahu ya bayyana shi sayyidina ali yunka zamallahu wa zaw sayyidina ali Allah ya jima fuskarsa wa akaza anhu jami'u sufiyati dukkan sufaye kuma tun daga na sahabban an na tari aikin kuwa tari su kuma tashi jama kuma duk wajen sa suka ɗauka wa silsilatuhum anin su tsakanin nikan su mashhuratun sananniya ce sarkokin su daga wani zuwa wani ai kaga sarka wannan tari da wannan wannan tari da wannan ko to sarkar su daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani har sai na al mashhuratu kai shura fi kutubin al-safan su illa sai dai anna sayyidana shugaban mu wa maulana jagoran wa shekana shehin wa wasilata na tsamin ila rabbina izuwa Allah abal abbasi shehu tijani ahmad bin muhammad tijani ahmad dan muhammad tijani alhasani ya tikan sayyidina hasan manna Allah alaihi Allah ya masalala bil akad ya riki tasa an nabi daga manzo Allah mushafaqatan gaba da gaba ido da ido baki da baki to dan haka yana katimul auliya dama wai shi wannan ai shine ma'anar cika makon wajen kenan ai ma'anar katimul auliya kenan to min ga ruwa su kace ahadi ba tare da tsanin wani ba to in wani ya tsani yanzu kuma wancan ne katimul auliya ba shi ba to min ga ruwa su kace ahadi min al mashaiki na daga shehunnai wa sanaduna minhu danganan mu mu daga shehun da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah wanda yake zo wannan falala ya shigo ba ta kowa ba ce ta wanda ya shigo ce ya karba kamata ta kifa alaihi kamar yadda za ka tsaya a kansa bi izinin lahi da ikon Allah fi hazal kitab a wannan littafi wa amma ismuhu amma sunan ilimin ilmu ba ilmu tasawuf ilmin sufanci ya ishe mu dai kamar yadda muka faɗa ɗazu imam malik ma ya faɗe shi a haka to imam malik ma ya faɗe shi a haka wa talafu fi ishtiqaqi malamai sun yi sabani cikin to ina aka tsago sunan ne ga dai har imam malik ya faɗi suna an san da kaɗan abu ne to ta ina aka kago wannan suna kala fi iqazul jimani ya faɗa a cikin littafi iqazul jimani na sharhi kamu ina la illahi wa marji'uha makomar inda aka samo wannan suna na sufanci kyau dai da a ce masa ihsani inda al-ihsanu an ta'budallaha fa annaka tarahu ko to kyau da dai sunansa ihsani to inda aka ciro man suna ai kaga shi ma islam amma ilimin musulunci aka ce ma fiqh sannan iman ilimin imanin aka ce masa tauhidi ko sannan ihsan ilimin ihsan aka ce masa tsawo ba ne bai da an ce tsawo to ina sunan an tsago shi ta waje biyar in ji sunaye awwaliha na farkonta annahu min as-sufati shi daga auduga ne daga auduga aka tsago sunan tasawuf daga auduga ko abin da muke cewa kwanso ruwa ko menene wani ɗan farin abu da yake yawo din nan ko auduga to daga nan aka hago li'annahu wai dan shi sufi ma Allah tare da Allah ka sufatul madaruwa da kaman auduga da ta faɗi ga ta nan iska tana kaɗa ta duk inda ka ga dama shi in inda Allah ya kaɗa shi kenan nan ne muradin Allah shi da nasa ba a ce Allah ya ce yi kaza shi ya danga a'a ka ko kaza kaza kaza to ashe da muradin ka kenan la tadbira lahu ba shi shirya lamari wajen sufi shi abinda Allah ya ce shi kenan sai bi kawai Allah ne ya ba an ce nan to la hawla la quwwata Allah ka taimake mu to eh ita ya ce Allah taimaka mu to shi kenan shi ba wani rikici ba ka gani ana rikici da sufi ba in abu ne ma shi kenan sai ya ce to Allah kuma haka Allah ya shi ma jawab Allah ta'ala an ko ana tafiya mota ce hadari yace hala muradullahi wannan muradin Allah kenan haka Allah kake so kuma mun gode kuma ya hadari kuma ga kai ah wannan sufi ne ko yace hala muradullahi wannan muradin Allah kenan sai wanda so ba to waya ya yi haka me muke yi to sai yace to ta hankali mala tattati manna ila haka fa takzula ka fa ka tuhumci Allah fa yanzu ka tafi Allah sai ni kauya kawai waye sufi tana aka samo shi shi kamar auduga ce yanzu ka dan guzar auduga ka yadda ita yanzu in iska ta za ta yawa cikin iskar nan ba idan da yanzu ka kada ta zanta ka ko ko wannan barkonan tsohuwa ko wani ne wani dan gashi haka za ka ga yana yawo ai duk inda iska ta kada shi kuma ita na sai ga yaji to wai sufi kenan in aka sufi yana jaye jaye to har yau dai bai kadu ba bai kadu ba za ta jira lau a sani aka ce ya gaskiya ne kila kuma na biyu magana ta biyu ta inda aka samo kalmar sufi din nan min sufatil kifa daga gashin keya ne sufatil kasa gashin ka na keya idan ka lura gashin keya ya fi taushi akan gashin goshi gaban goshi ko gashin tsakiyar kai shaka keya ka kaji in kana da gashi zaka ji hau sauki saboda ka fi kwantawa da shi ka fi kwantawa da shi gashin keya ka ya fi taushi lilini hasabi da taushinsa fa sufiyu wai duk mutum da aka ce shi sufi ne hayyinun za a gan shi mutum ne mai sassau allamar layyinun mutum ne mai taushin hali kahiyin mutum ne mai rauni ma ya karatu ma matsoraci ne kai ka ji ba tsoro da aka taɓa za ka san bala'i zama ko ba za ka taɓa ganin bala'i ba shi rauna ne shi da ba da ai ba kuma ya dinga ai su ba ya ba komai su ba a ba a tsoron su ba hadari wajen su ba a hadari wajen su ta kuma su ne hadari da za a ce ka ai sallah ko ka ai wazifa ko kai ai da an san su ne hadari nan ko amma in ka bar suna bin Allah shi kenan ba dai duniya kake ba wacce suka yi ta ci ka ka gaji ka ya amai ma ka bata in dai duniya da su duk wannan ba matsalar su bane ba ba su rigima da kai wajen wannan ba to wai kila daga gashi nan na tsaye nan daga na aka ciro su su fatil ke ba kafa to a salisu magana ta uku annahu min sifati aka ce a'a daga kamanni ne iz jumlatuha domin jumla sufancin gabaki daya ittisaqun kaman suwa ilmahamid da kyawun ɗabi'u a daga sifa ne a ga sufi ya kosanci da kyawun ɗabi'u a gan shi mai kyawawan ɗabi'u kuma har a gan shi mai kyawawan ɗabi'u bil mahami da kyawawan ɗabi'u wa tarkil awsabil mazmumati da barin sufofi na zargi yau manzo Allah ya ba shi da sufan zargi a jikinsa ya su kullum zai suke su su koyi da annabi su zama ba su ma da shi to kuma da to kullum haka suke za a gani arabi na hudu annahu min safai wani suka ce duk wannan haka ne amma ma'anar sufi an ceto shi ne daga sarki to kila yan boko wannan suka fi yarda da shi dan duk abin da kai batu ya ce sufa ya ka gani eh sufa petroleum ko sufa wane ne ai ya san kredi ne gan gariya ne ko da kila su yan boko wannan suka fi ai na daga atuwa ne daga sarki wannan abin sufa ne daga safa'i ne sarki wasu hiya hadal qawli malan su ba suka ce ma dalla wannan shine magana wannan din nan shine magana hatta qala abul fatih al-basti har imam abul fatih al-basti shi daga shahunan tasawuf rahimahullahu Allah ya yarda da shi yake cewa sufi cikin sufi takalafa nasu fi sufi wa salafu jahalan wa zannuhu mushtaqan min sufi ولست أنه هذا الاسم غير فتن حاف فصوفي حتى سمي صوفي تكالف الناس كيف أنا ما تصابني ki sufi cikin sufi wai daga ina aka samo shi ne wa talabu duk sun zaka ka jahala amma dan jahilci ne suka saba wazan nu wai suka zaci wai sufi mushtaqan an tsago shi ne mina sufi daga auduga ko gashi daya ko buzu ko wane ne walastu annahu ni ko ba zan ba wa mutum wannan suna ba in ce ma sufi ba kowane gaula nake gaya su bi ba in ji wannan malami hazal isma ba zan ba da wannan suna ba gaira ba sai na ga saurayin da sasin ya tsarkaka fa sufiya aka tsarkake shi ya tsarkaku a tasun ya sufiya haka an gaja ce a ga sufiya zo ga tsarkake ya zo sai ya ji wannan malami kuma abin da ya faɗa kullu shehu ibrahim yace radiyallahu anhu wa hadha alwajhu wannan fuska huwa awjahu alawjuhin bi shi kace fuska fuskoki a wajen har shehu shi ya ga da wannan akan wannan yake kuma da akan da muke kenan a shekaru ko to Allah ya tsarkake mu malam wallahu alam Allah shine masani alkamiti na biyar annahu ila shi sufi manqulun abin cirowa ne min su fati daga rumfan nan ta almasjidin nabawi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo ya hijira madina sallallahu alaihi wasallam shi kansa a gidan abu ayyub al-ansari ya sauka shaura kuma aka dan rarraba su wani gidaje su kuma ba ki suka suka zuwa kuma ba wajen za to da manzo Allah ya gina masallacin sa yamma sai ya yi wata yan rumfa sai ya rumfa a yamman masallacin sa ake sanata sufa wato rumfa to kuma duk wanda ba shi da gida da kan samari wanda ba su aure kuma duk sai suka dinga kwanciya a wannan rufa su abdullahi bin umar duk a wannan rufa suke zo a bazar gifari ta abu huraira mutum wajen ɗari bakwai ne a wannan rufa kila kuma mutum ɗari biyar ne to amma duk dai wanda dai sun suke auren kuma duk suka bar rufa amma su ainihin su bayan ba nan suke zaman su ba su da wani aiki sai zikiri sai karanta qur'ani sai in aya yaki ta zo kuma shi kenan a tashi a fita ba su da wani aiki sai wannan har Allah yake ta da manzo Allah wa sirna faka ma allazina yuhuna rabbahum bil ghadati wal ashiri sun waja kai ma ya rasulullahi zo cikin faka dinga zama da masu zikiri in annabi ya zo ya zana sai na gode Allah da ya hore ni dinga zama da ku ku Allah ne ke zauna da ku ita shi hore kirin ne aikin ka kenan har kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah yawmal akhir wa zakara Allah kathira sai da ya tace zikrullah fi jami'a hayani manzo Allah yana zikiri cikin dukkan halinsa sallallahu alaihi wasallam ba wani abu da yake hana manzo Allah zikiri cikin duk halinsa gaba daya to ga gani amma Allah yake da zo ka zauna da wa'annan wane mutum wayannan mutane girma ne da su wajen Allah da haka zai ce da annabin ka zo zauna tare da su Allah ba zai ce da annabin ka zauna da dauda da abba to to wannan sufati masjidin nabawi don ma mutum ga jin daɗi kuma har mu shiga lokaci yawa manzilin na bawai allazi kana manzilan wanda ya zama sauki ne da ahli sufati ga su wannan sahabbai da suke zaune a wannan rufa ya anna sufiya domin shi sufi sabaqul lahum mai bin su ne alajirin su ne fi ma azzata Allah la cikin abin da Allah ya tabbata musu ga abin da Allah ya tabbata musu a Qur'ani min alwasfi na daga subanta su haisu kala yayin da Allah ya ce wasirna saka ka hakurkurtar da kanka ya rasulullahi ma allazina tare da wayannan da yad'una rabbahu suke kiran sunan ubangijinsu bil gadati wal ashi safa da yamma yuri din zawo yuri din yamma yuridu na wajahu zatin Allah suke nufi kai suna yuri din ne ma ko dan fata shi yazo ko da kan waye irin wuri na mu ne yanzu kaga mutum yana wuri kuma sai dan fata shi yazo ko na oh zuciyar zatin Allah kawai ga babban fatayin da suke suke nema zatin Allah to to kai ma ya rasulullahi zauna cikin su sallallahu alaihi wasallam to wa huwa al-asl wannan shine asali annabi yarju ilayhi kullu qawli to duk in zan fadan suna ciki dama su suka suna ta ibaratu na shakka zaka ji mun fado fassaroni kala kala amma wa ma'ana kawahida amma ma'ana guda ɗaya ce hala hu shehu zarruku wa inna ma zan shehu zarruku ya fada rahimahullah wa amma istimdaduhu amma ta inda wannan ilimi yake ebo saninsa ko mustamidun yana ebo saninsa ne minal kitabi daga qur'ani wa sunnat da sunnan manzon Allah hadisan manzon Allah wal ilhamat salihina da kinsa wannan da Allah yake wa bayin Allah wa futuhatil arifina da fatahi na arifai din nan da Allah yake magana su a cikin wato sirrin su wa kad adkalu fihi amma malamansa sun shigar da wa'yansu abubuwa ciki min ilmin fiki na daga ilimin fiki wanda dole sai an haɗa shi da shi limasil hajji saboda buƙatuwan sa'i zuwa shi fi ilmin sama cikin ilimin sufanci harrara hal gazali imamu gazali ya fitar da duk abin da aka sa a ciki na daga fikihu duk gazali ya fitar a cikin iya ulumuddin dinsa iya a cikin littafinsa iya ulumuddin fi arba'ati kutubin a cikin kutubin littattafai wato guda hudu ma'ana kitabun kaza kitabun kaza wai littafi wanda ba za ka rike ba za ka ce kitabun salat ko kitab a cikin littattafai guda hudu kitabul ibadati idan ka zo kitabul ibadati a cikin iya ulumuddin na gazali za a ga magana ce wannan yana daga cikin abin da sufaye suka shigar cikin sufancin su saboda buƙatuwar su zuwa gari wa kitabul adati da littattafan da littafin al'adu wa kitabul muhlikati da littattafan abubuwan da yake halaka dan adam to din shiga wa kitabul munjiyat da littattafan wato abin da yake tsayar da mutum daga abin da zai gyara zuciyarka da abin da zai ƙara halaka ta wa huwa fi kamal wannan cika ne la shartun ba sharafi bane illa ma la budda min sai abin da ba maka cikin tafi babul ibadat na daga babul ibadodi wallahu ta'ala a'lam Allah shine ya sani kamar misali na daga babul ibadodi shi tasawufin tafiya ce ka zuciya aiki na zuciya amma kuma kamar babu suna ta shakkanta ma to zama da tsarki zama da tsarki za galibin sufaye suna zama da tsarki ko lokacin sallah ko ba lokacin za ga sun yi alwala to kaga wannan babun kibara ne amma kuma su bancin ya dan suna cewa wanda bai tsarkaka ta jiki ba ma ya yi tsarkaka ta zuciya wanda bai tsarkaka ta jiki ba ma ya yi bai tsarkaka ta zuciya to zama da sarki saboda kuma su da'iman a halarto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi kuma manzo Allah sarki ne ba wanda zai zama da shi sai sarki sallallahu alaihi wasallam to to wannan wato shine to mun yanzu mun faɗi na biyar insha Allah za mu tsaya nan sai kuma in Allah ya ƙara kamu rana ya kyau kuma mu fara daga na shida ko ma gama guda goma ɗin Allah ya karɓa mana Allah ya yarda muna daga cikin subaye masu wayannan abubuwa duk da baki ɗaya in Allah ya da jin haka wanda bai san ma me sufanci ba kuma kishiyan abin aka gaya masa sai ji lamarin mai kyau dama in baka tambayi masoyin abu ba ko baka tambayi mai abu ba in ka ce makiyin abin za ka tambaya to sai ya gaya ma kishiyan wannan yanzu a je a tambayi wani wanda ba musulmi ba a ce masa don Allah a je a samu wani mutumin da ba musulmi ba ko buda haka ko wani je wata addini ko wani mutum wanda ba musulmi bare kuma a ce yana kin musulman a ce masa da Allah mun buɗe kebul muka ga musulmi sun kewaye wani ɗaki suna kai masu jada da Allah me ma'ana haka kenan da Allah me zai ce da ya zan samu suke suna ta cewa mu da muke bauta wa gumaka duk mu kafirai ne kaya su ana sunan wani daki har sun man ma riga ka taɓa ganin an ma daki riga a su har ma riga suke wa daki kuma ga nan da limamin da wani duk sai su zo kuma duk su bauta masa da Allah haka ne bauta mu muke a kuma shi aikin ya gani duk mun zo mun kewaye duk mun buga sujada duk gaba ki da yaya ran bauta kenan a ko mun haka za ka tambaye mu ce ashe bauta ma muke bauta ma muke yi a to na bauta muke ba Allah ne ya ce alƙibla mu ne wannan alƙibla ce kawai amma mu zaɓin Allah muke muke bauta wannan dare da bai san in maki ko wanda bai sani bai zai ga min kewaye farin likafari ko muna sala ilaha illallah shi kenan aka tambaye ce ai bauta ma suke za a ta magana bauta kamar yadda wanda wancan ɗaki ya fada kama aka zo wajen masa yake ce a baka ji suna la ilaha illallah ba ba no bane ai ko kun ki suka ce wa la ilaha illallah sun ce wai ƙarya kake yi Allah ne uban kai ƙarya ai ba bauta su da eh ba ba haka bane to bare kuma mun haka za ka ce a mala haba kuma mutum mu rasa da abubuwan da za mu bauta sai yaji mutum mu rasa da abubuwan da za mu bauta kuma dai sai yaji mala ka ni wannan dai ba abu wai alaƙa ce da shi da zuciyarmu don Allah ya sa zuciyarmu ce fari yadda ya ke fari nan kuma da mun mutu shi za a ga an jawo to ashe yana da ban tsoro shi yasa muke sashi a gaba sai ta tuna mana lafiya ya ta ba mu tsoro ta tuna mana Allah da komai ko sai da mun mutu shi za a jawo wai na riguna na jikin mutum ne fa za a yi da shi shi dai ya kallon nan ko yadin nan shi za a jawo ka gani haka to Allah ya datar da mu komai ana so abinda kamar yadda Allah da karatunmu na Bukhari za a ji harkun abin da ya kaba babi da shi innamal amalu bin niyyat mana kowa shi za a tambaya a jiki ne niyyar ka a cikin cikin abubuwa din to ban ko zahirin aiki ne wallahi maki mu zai ce duka duk aba muke bauta mu musulmi duk aba dai muke zagaye muke bauta to subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin